muhimmancin sana'a da dogaro da kai wajen matasa da kuma al'umma muhimmancin sana'a da aikin yi da kuma kawo ƙarshen zaman banza da zaman ɗumama benci da zaman inuwa biyu da zaman tsegumi wannan ba zai kai al'umma ko ina ba dole mu tashi mu zaburar da 'ya'yanmu mu reni 'ya'yanmu mu tarbiyantar da 'ya'yanmu akan amfanin sana'a da mahimmancin aikin yi da kuma mahimmancin tashi domin al'umma duka na duniya sun miƙe sun tashi suna gina al'ummarsu a kan sana'a da aiki da dogaro da kai yana da mahimmanci a yi karatu mai zurfi amma gaskiya yanzu mafi yawa a duniya an daina ba karatu mai zurfi mahimmanci an fi ba wa sana'o'i saboda yawan jama'a ɗin mafi yawa mutane in sun yi karatu mai zurfi ba sa yin sana'a ba sa yin aikin yi sai su dogara da aikin gwamnati ko su dogara da aikin albashi kadai kuma albashi bashi albashi baya wadatar da mutum baya isan mutum baya rike mutum musamman mu da muke tara iyali ya'ya jikoki tattafa kunne mata biyu ya'ya da yawa dan uwanka ya mutu ban maka nasa kaninka ya mutu ban maka nasa gida kai kake wa babanka ragon ragon sallah da babarka kai su haji da daukan nauyin su saboda haka abin da kake samu sai kaga ba zai ishe ka ya rike ka ba balle haka wa wani alheri balle kai har kai a harkar zumunta saboda haka mu karfafa ƴaƴanmu akan sana'o'i mu karfafa ƴaƴanmu akan aikin yi mu karfafa ƴaƴanmu akan dogaro da kai mu karfafa su akan sana'o'i da waɗannan sana'o'i aka gina duniya ƙasashen da suke da yawa suke da al'umma da yawa sun gina al'ummansu akan sana'a da aikin yi sun gina al'ummansu akan dogaro da kai ba su dogara da gwamnati ko iya aikin gwamnati da yake da iyakan da kowa ba zai iya samu ba saboda haka mu tashi mu kera ƴaƴanmu mu gina ƴaƴanmu mu tarbiyantar da ƴaƴanmu mu mahimmantar musu sana'a a ƙarfafa sana'a da aikin yi a cikin jama'a mun san mun gaji sana'o'i da yawa mu muke yin kira da rini da bugu da jima da dukanci da noma da kiwo da saƙa da fatauci da fawa da sassaƙa da sussuka da fatauci su da kamun kifi dukanci wanzanci kiyo rini farauta wanki da guga aikatau sai da data da kati yin basilin da omo da man sabulu gyaran waya sai da layin yin rijista abubuwan kwamfuta hoto kafinta tela sana'ar cajin waya plumbing wayarin kafintarin welding pop da sauran abubuwa ga sunan mun bawa suna zuwa yanzu su suke zuwa suke waɗannan sana'o'in a tsakaninmu saboda haka ka sawa ɗanka tun daga secondary school ka koya masa sana'a ka koya masa aikin yi in ya riga yayi nisa to ba zai rena sana'a zai ga ai takaddunsa sun fi karfin ya zo ya wanki da guga takaddunsa sun fi karfin ya zama dan jari bola takaddunsa sun fi karfin ya zo ya yi sana'ar wato waldarin ko sana'a kafintarin ko electrician ko abin da ya kama da haka waɗannan kuma ƙananan sana'o'in da ake ranawa su ne aka ɗauwara su suka ci gaba su ne suka kai matsayin da yanzu al'umma tana da wata ƙasa tana da al'umma sama da miliyan dubu amma ba za ka gama da aikin yi akan titi ba hamma ba ƙasar ba ma sun ma shigo ƙasashenmu gonakinmu da muka kasa nomawa yanzu 'yan China da 'yan India suna zuwa suna ta siye suna noma kayayyakin da muka kasa fitar da su waje sun zo suna ɗauka suna fitar da su waje abincinmu da ake bukata a duniya mun kasa kaiwa mun je wata ƙasa aka kawo mana rogo a matsayin babban abincin da za a tari baki da shi ga rogon nan akan hanya ana siyawa babu hanyar da za mu fitar da rogo mu fitar da kuli-kuli mu fitar da kilishi mu fitar da gireba mu fitar da nakiya mu fitar da alkaki mu fitar da gurasa mu fitar da waina mu fitar da kuli-kuli mu fitar da kilishi waɗannan abubuwa ne su bakilawa su gashi nan suna kiya duk sana abubuwa ne da in muka sa su a leda muka tsara su muka gyara su muka inganta su za su iya zama abincin da za a alfahari da su a manyan hotel a duniya unguwar mu duk sana'o'i ya gina su amma duk unguwannin sun mutu in ka je can marina ce can mabuga ce can masaka ce can yan alewa ne can kirfi ne can wane ne can wane ne duk waɗannan sana'o'in yanzu sun mutu duk wanda ya karatu gani yake yafi karfin sana'a sai dai aikin gwamnati kun je ga satin nan wani profesa yana kuka akan rashin albashin da baya isan professor su rike kansu matsayin professor ya kamata a ce albashinsa ya kai dala dubu goma ya kai dala dubu goma miliyan goma sha biyar da wani abu amma ana ba mutum ya yi karatu ya yi karatu har ya kure ya ba ƙasa gudunmawa ya ba al'umma gudunmawa ya gina al'umma ya gina malamai ya gina ɗalibai ya gina kaza amma a wayi gari abin da zai rike kansa babu kaga wannan ko dai ya gudu ya tafi wata ƙasa ya je ya aiki ko kuma masu irin wannan son su kai wannan matsayin su daina layin karantarwa kowa ya sake shi saboda haka wajibi ne mu muhimmanta sana'a mu muhimmanta aikin yi mu kira zuwa gare shi annabi adam shi ya zo ya fara assasa manyan sana'o'i guda hudu kuma da su duniya take takama inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha a cikin wannan aya akwai sana'o'i guda hudu aka ce masa a aljanna la taju'a fiha babu yunwa a aljanna ina ana masa ishara duniyar da zaka je akwai yunwa me maganin yunwa noma da kiwo yana a cikin wannan an masa ishara in an sauke ka a duniya sai ka iya noma ka iya kiwo yau manyan sana'o'in kasashen da suka ci gaba da me suka ci gaba da noma da kiwo wala ta'ara ba ka yin tsiraici me maganin tsiraici saka tufafi noman auduga da samar da isasshiyar audugar da za a saka tufafi da shi a yi rigunan sawa kun ga ashe noman auduga shine zai kare ku daga wala ta'ara wa annaka la tazma'u baka kishirwa samar da rijiyoyi samar da ruwan sha inganta ruwan sha a cikin birane zaka je wani guri ka tarar da gida mai hawa ɗari amma kana hawa na ɗari ruwa yana zuwa kana hawa na ɗari ruwa na zuwa kullum al'umma karuwa take ƙara hanyoyin samar da ruwa ake rayuwar ta zama ruwa da shadda muke yi da ka gama ka katse sai ka wanke da ɗan ruwan buta yanzu duk ruwa sai ka jabo tiki guda ya duk tsuguna ɗaya sai ka jago ciki guda ana buƙatar ruwa da yawa so da haka sana'a daga cikin sana'o'i akwai samar da ruwan sha a cikin al'umma shi yasa yace la tazma'u fiha wa la tabha ba ka jin hantsi shine sana'ar gine-gine gine-ginen gidaje shi zai kare ka daga hantsi ya kare ka daga rana ya kare ka daga ƙura kana da rumfa ko gida ko bukka sana'o'in gidaje yanzu yana cikin manyan sana'o'i a duniya sannan annabi Dawud alaihi salam shi ya fara zuwa da fasaha na sarrafa karfe wa alanna lahu alhadid Allah ce na hore masa karfe yadda kake lankwasa cingan haka annabi Dawud yake lankwasa karfe shi yake yin sana'o'i iri-iri ani imal sabiqati wa qaddir fi sar wa amalu saliha annabi Nuh shi ya fara zuwa da sana'a ta yin katako hada da kusa zata alwahin wa dusur ya fara zuwa da kira ta fasaha da kimiyyar sarrafa katako tare da sa masa kusa wanda shi ya fara yin jirgin ruwa jirgin ruwan yana cikin manya-manyan hanyoyin ɗaukan kaya masu yawa a kai ƙasashe domin kasuwanci annabi haya yana sana'a ta kafinta masu amfani da katako da katako annabin Allah ne amma ga sana'arsa annabi alaihi salatu wassalam ya yi kasuwanci na siye da siyarwa a siya a kai a siyar a kawo kuma ya yi kiwo ya ce babu wani annabi da cikin annabawan Allah sai da ya kiwo Allah ya gaya mana annabi Musa alaihi salatu wassalam sadakin aurensa ma kiwo ya na shekara goma aka ba shi mata da sana'a ya aure annabin Allah Allah bai zubo kuɗi daga sama ba أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليك جبريل ya tambaya annabi alaihi salatu wassalam a cikin shekara takwas da aka ba annabi Musa zaɓi da shekara goma shekara nawa yayi aka ba shi mata yace shekara goma yayi wannan shine mutane dole mu je mu raya sana'o'in nan a dinga girmama sana'a a dinga mutunta sana'a a dinga koya yara sana'a ga gonaki nan birjik a bayan gari ba mai noma su ga filin kiwo nan barjak amma ba mai yin kiwon mun dawo mun tare ga hanyoyin kasuwanci nan barjak wani yaro ya je cana ya digiri ya mun waya ce malam na gama digiri na zan dawo nace akan me kai digirin ya faɗa nace a'a zauna koyo sana'o'in hannu ka taho da su ka koyo sana'o'in hannu in ka zo baka samu aiki da wannan kwalin ba zaman ka a cana bai maka amfani ba bayan shekara biyu yanzu ya kira ni ya ce malam bayan na koyi sana'o'in hannu yanzu na buɗe wani kamfani a cana na shiga da kaya da fito da kaya yace kuma lasin din yana wahalar samu amma nayi ta kutsa kutsa sai da na samu saboda cana sun yarda ka shiga ka siyo kaya amma ka ɗiba daga nan ka kai can sai kayi da ke- da gaske yanzu shi ya samu lasin din da zai iya shiga da kaya zai iya fitowa da kaya daga cana Saboda haka duk abin da ake bukata su riɗi ne su soɓo ne su albasa ne su tafarnuwa ne su jinja ne su waɗannan abubuwan su doya ce duk abin da babu a can suke bukata zai ɗauki samfur ya kai musu in suna so ya zo isiya ya kai yanzu ya ma manta da maganar neman aiki wataƙila ma yanzu bai san da satifiket ɗin ya faɗa ba dama kai karatun ka samu ilimin shi ilimin zai wayan maka da kan yadda za ka yi sana'an ne sana'a mai wanki da gugan da yake da digiri ya fi mai wanki da gugan da ba shi da digiri to da shi wannan zai gyara abin zai sa zamananci a ciki zai sa hikima a ciki sana'ar wanki da guga yanzu a duniya babban sana'a ce amma yanzu ka ce wa ɗanka zan buɗe maka kanti ka dinga wanki da guga ce baba wanki da guga babban sana'a ce injina ne masu wankin injina ne masu gugar injina ne masu tantance kalan ma kayan da za a sa an ci gaba yanzu a harkar sana'a wanki da guga kuma kullun sai an yi ta sana'a ce mai kawo kuɗi kullun tunda kullun za a sa kaya za su dauɗa za a kai a wanke in ka samu guri mai kyau ka haɗa guri mai kyau aka fara kawo maka kaya aka ga suna fita test kuma ba sa bata kuma kana gyara su wallahi sana'a ce mai girma yara suka same ni wai sun gama digiri ga takardun sasawa musu aiki nace ku tattara bola unguwan nan mana nace ga sana'a wannan unguwa da kuka gani gidaje ne sun fi ɗari biyu ku siyo drum drum ku je wani kamfani ko ya ba ku bashi drum kowane kofa gida ku aje drum daya in an cika dubu daya in kowane mai gida ya aje drum a sati bolar za ta cika drum daya in kuka aje drum ɗari biyu kuna da dubu ɗari biyu sai ku nemi yar kurkura ta dinga ɗauka tana kaiwa bayan gari in kuka je kuka zazzage sai ku zo da buhunhuna na roba mafi yawa unguwannin nan abincin da suke ci a kwali ne ko a gwangwani ko a kwalba sai ku ware kwalaban ku tara su a buhu su ma kuɗi ne sai ku ware karafan ku sa a buhu su ma kuɗi ne ku ware ledojin ku sa a buhu su ma kuɗi ne ku ware kwalayen ku sa a buhu su ma kuɗi ne so da haka ku kwashi shara ku samu kuɗi ta kuma shara ita ba ta ba ku kuɗi babbar sana'a ce kace to kace ba su gamsu da irin farawa daga ƙasa ba. In ka tambayi duk mafi yawan manyan masu kuɗin nan ina da alaƙa da su kowa yana gaya maka rayuwarsa da yadda ya fara za ka yi mamaki wallahi. Wani da dako ya fara da yaron wani wani da kaza wani da kaza an suna gaya maka sai kai mamakin kafin ya zo ya hau wannan kujera ana ce masa ciyaman ko cif in ka ga wahalar da ya sha ya je gurin ƴaƴanmu ba sa son wahala yanzu. yasa aka ga wasu ma Allah Allah suke in babansu yana da kuɗi ya faɗi ya mutu ba musu gado kuma gado baya da albarka mafi yawa in an baka gadon ma yanzu ka gaya min wanda ka shina cikin masu arzikin da ka shina a Kano mutum ɗari wanda za ka ce kuɗin da yake kai gadaye daga babansa kuma ka gaya min manyan masu kuɗi da ka shina guda ɗari da suka mutu suka bi biliyoyin kuɗi ka gaya min yanzu ‘ya'yansu in sun tashi da wannan kuɗin so ka koya ma ɗanka sana'a da dogaro da kai ya fi ka bashi yana zaune yana jiran ka mutu ya samu gado saboda gado ba kai ka tara ba ba kai ka sha wahalar ajiyewa ba ana baka aikin banza za ka yi da su duk wanda kuɗi suka zo masa rana ɗaya to tunanin kashewa ne a jikinsa ba tunanin juyawa ba shi yasa aka ce da za ka ɗauki mutum goma biyu suna sana'a takwas ba su da sana'a sai ka ce waɗancan mutum biyun kowa yana da miliyan dubu sai kace ku kawo miliyan dubu biyun ku a hada ku goma nan ko a bashi miliyan ɗari biyu biyu ka ba su shekara a dawo waɗannan mutsiyatan guda takwas zaga sun koma cikin tsiyarsu waɗancan biyun da aka karɓa miliyan dubu ɗinsu guda biyu aka ba zaga sun sun koma fiye da haka saboda wanda aka bashi kuɗi nan take bai san wahala da aka sha aka tara ba tunanin kashewa ne a ransa ina mota take sabuwa ina wata amarya take ina wata sabon waya take ina wani sabon kaza yake ina ake cashewa ina ake zuwa shakatawa duk tunaninsa haka zai kashe su shi ko wancan da ya san wahalar tarawa ana ba shi miliyan 200 na yanzu zai tunani to yanzu da ina da miliyan 1000 sun dawo miliyan 200 yanzu ya zan yi mai da su miliyan 2000 sai fara tunani sai ya rage siyan waya mai tsada ya rage siyan mota mai tsada har sai ya sake kaiwa wannan level din to mai tunanin kashewa da mai tunanin juyawa suna da bambanci to in kace ƴaƴanka ka bar su ba sana'a ba aikin yi ko biliyan nawa ka tara wallahi ka bar musu kashewa za su kuma su baka da alhaki so ƙara ka kashe kuɗin su samu tarbiyya ka kashe kuɗin su koyi sana'a su samu aikin yi su dogara da kansu su yi ƙarfi to wannan ne zai sa su tashi da zuciya ta nema su tashi da zuciya ta aje a nema abin arziki saboda haka mu koya ƴaƴan waɗannan sana'o'i da muke renawa wallahi su ne aka gyara su fa a duniya wai ba daga kiran makera ne aka je aka kera jirgin sama ba ba daga noman nan da ake yi da fatanya ne yanzu aka kai an yi motoci masu yin noma masu yin maimai masu yin masu yin shuka masu girbi masu sussuka masu gyara abu masu sakawa a buhu duk da inji ake waɗannan abubuwan yanzu da injina ake yi noma da kiwo sai ka ɗauki sanda ka bi saniya ku tafi kilomita dubu kana nema mata abinci yanzu a nan ake shuka abincin sai a zo a kalli saniyar wace kala ce wani irin abinci take so dan filin nan da aka baka hekta daya a nan za ka noma mata abinci za ta ci har shekara daya ciyawar da za su cin ma shuka ta ake yanzu ka shuka ciyawa ka aje wa dabbobi sannan kuma kai kai ka kuma yi noma su dabbobi ka saba musu ciyawar ci kai kuma ka samu abin da kai ma za ka ci sannan a zo a yi musu allura a ba su kulawa sai ka ga saniya tana ba da lita kaza na madara wanda sai ka haɗa shanu goma irin ciwon da ba su baka wannan wannan abin nan ba ga nama ga kiba ga inganci ga lafiya duniya ci gaban da aka kenan har an fara tunanin nan gaba ma in dai da waɗannan abubuwan muke dogaro ba da sana'o'i ba to nan gaba za a fita za a fita harkar fetur ana nana kirkiran motoci masu aiki da batir motoci masu aiki da ruwa motoci masu aiki da man baba masu aiki da manja duniya ana ta tafiya ana tafiya wata ran sai kaga man naka ma an rasa mai siye no kiwon ma in baka dogara ba yanzu naji masana sun fara kokarin kirkiran nama a cikin lab an fara kirkiran nama da kwai da kifi wani abubuwa sinadari za a hada sai ya baka sinadari irin na nama ba sai ka je ka sai naman ba jama'a ci gaba ake ilimi ake karatu ake kirkira ake yi in ka duba social media zaka ga na turawa da na indiyawa da na mutanen china da sauransu zaka ga sana'o'i suke koyawa amma in ka zo namu daga batsa sai nuna tsiraici sai zage-zage sai yi wa juna kage sai bata suna kai ka ce ba mu da tarbiyya kai ka ce ba mu da abin da zamu gaya wa duniya sai batsa sai zage zage sai rigingimin siyasa sai rigingimin addini sai kafirta juna sai cin mutuncin juna sai wulakanta juna sai kowa yana so ya ga kai dan uwansa kasa babu al'umma da za ta ci gaba da irin wannan tunanin wallahi mu gyara wa yaran mu tunani mu gyara musu tunani mu dora su akan sana'a mu dora su akan aikin yi mu dora musu karatun addini mu gina su a karatun zamani mu ba su tarbiyya mu zaburar da su su tashi su nema in ba mu wannan tsarin ba to muna cikin ruwa sura kun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan adam bai ci wani abinci mai daraja ba irin abincin da ya ci da hannunsa abin da ya je sana'anta da hannunsa yace ɗayan ku ya dauki gatari da igiya ya je ya saro itace ya kasa a gefen titi ana game sai da itace ya fi masa daraja da ya tashi yana roƙon mutane ko su bashi ko su hana shi yace Allah yana so in zaka yi aiki ka tsaya ka inganta shi ka yi shi da kyau duk sahabbai suna da sana'a da aikin yi ba wanda yake zaman banza su zo su koyi karatu a gaban annabi suka ce saboda ma san ilimi da san kuma mu tara kuɗi na sana'a sai a zo a ce to yanzu ba ma san mu bar gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ilimin da ake kwasa da albarkar da ake samu da darajar da ake samu an zauna gaba annabi sallallahu alaihi wasallam to ba muna da mata a gida waɗanda suke so mu kai musu abinci sai wani ya zo ya ce to kai yau ka je kasuwa ni kuma zan tafi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ka samo a kasuwa an hada jari na da jarinka a rumfa daya sai ka je ka zauna mana ni kuma in je in zauna mana a makaranta abinda ka samo a kasuwan nan ni kuma da abinda na samo a makaranta sai mu meeting point sai ka gaya min yau hadisai nawa manzo Allah ya faɗa aya nawa ce ta sauka yau ni kuma sai in gaya maka abubuwan da muka siyar mu raba ribar daga naka fara yin sharika kamfani sabai suka fara yin kamfani sharika sharikatu wuju sharikatu abdan sharikatu mudaraba a gani da kuma sharika wato ta, ta kala kala ga suna sun kai kala biyar tarayya tsakanin wani da wani mu haɗa kuɗi na da naka mu zuba a kanti ɗaya kai ka tafi makaranta ni in tafi kasuwa gobe sai a juya kuma wanda ya je makaranta sai ya tafi kasuwa wanda ya je kasuwa sai ya tafi makaranta haka sahabbai suka dinga yi suka samu ilimi kuma suka tara kuɗin da za su taimaki addini su taimaki al'ummarsu wannan shi da tunanin da ya kamata mu gyara tunanin mu gyara tunanin ƴaƴanmu in ɗanka ya dawo jami'a ya tafi wajen bakanike ya koyi gyaran mota ya koyi gyaran babur ya koyi gyaran kwamfuta ya koyi gyaran waya ya je ya koyi sana'a dan lokacin nan da zai je ya zauna a ta hira har tunanin shaye-shaye ya zo a kashe a toshe shi da sana'o'i wani yaron za ka yana gama karatu ma ba sai ya zo can baba sa ba mun aiki ba wancan aikin da yake dan zuwa yake dan yin attachment ya ishe shi ya rayu har ya taimaki wani waɗannan abubuwan su ya kamata mu sa in ba haka ba akwai wani abu da ke nake hangowa sana'o'inmu na hannu da sauran manyan sana'o'inmu yanzu wasu kabilu suna ta shigowa nan yankin su ake sawa suke aikin don sun fi iyawa yanzu aikin plumbing din nan yaran mu sun tsaya su inganta shi suka an ce maka akwai wani a sabon gari ya fi iyawa haikin wayarin haikin pop haikin gini aikin fenti aikin kaza in ka bawa mutum sai ya karbe kudin ya yin aikin ko ya dinga maka wasa da aikin ko je ya siyo maka abu mara kyau ya sa maka ha'inci gobe ba za ka sake neman sa ba kai in kana son ka gane yan Najeriya ka tada ka tada gini in kana son ka gane Najeriya ka tada gini ka dauki birkiloli ka dauki leburori masu aikin plumbing masu aikin wayarin masu aikin welding masu aikin carpentry masu aikin POP waɗannan masu sana'o'in wajen guda goma sha biyar da za su zo su yi aiki a gurinka wanda za ka ba siyo maka kayayyakin da kayayyakin da za a siyo maka da ingancinsu a nan za ka gane yadda mu'amalar mu take saboda haka uwa sana'a sa'a sana'a daraja sana'a kima sana'a mutunci sana'a addini sana'a aiki da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi sana'a Allah ya karfafa mana gwiwa mu gane muhimmancin wannan Allah kuma ya taimake mu اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقوموا لصلاتكم